أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka yau muna ashirin da shida ga watan rabiul awwal hijira na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan oktoba na shekara ta 2022 miladiya mun dawo kan karatunmu na littafin ulama shekul islami wa sa'adat al'anami alhaji ibrahim ya radiyallahu anhu da ake ce masa ruhul adab lima hawa min hikabin wa adabi lura da littafin nan na lubbul lubbi wanda ya sharhi wannan littafi na ruhul adab muna cikin baituka da shekul islami wa sa'adat al'anami alhaji ibrahim ya rabbi allahu anhu yake fara mana cewa dan adam ga abubuwan da ya kamata ya nema to shine kuke cikin wannan baiti sharhi na wannan littafi yake kara mana bayani akan wannan abubuwan nema din kamar da muka karanta cewa shiru ya ce iza qalibta maglaban adimta fa dayruhu yadri wa ma daraita يدفع ما يدور لطفا منه لا تتهم من إلهنا فتقبل ta cikin waɗannan baituka shekul islam ya ce idan kana neman abin nema ka rasa to Allah ta bara fada ala shi ya san cutan wannan abun kai baka sani ba Allah yana tunkuɗe abun da zai cutar da kai saboda tausasawa daga gare shi saboda haka karka tuni Allah ta bara ta'ala balle ka tabi to saboda haka sai wannan malami mai sharhi nan na rubun lubbi yake gaya mana cewa abinda mutum yake nema da aka ce iza qalibta matlaban abinda mutum zai nema sai yake to dan adam mai nema akwai abubuwa a gabansa wanda sai ya cika su kafin neman sa ya zama nema yace akwai addai shi mai kan shi kansa mai nema kenan sannan akwai al-matlab abin da yake nema sannan akwai al-madhkur wanda yake nema a wajensa sannan kuma bayan nan akwai maganar da zai yi wanda za ta jawo a bashi abin ko a hana shi to idan ba manta ba muna cikin bayani akan almalkulu waye ne za a roƙa waye ne za a nema a karatun da ya gabata an yi maganar cewar wanda za a roƙa wanda za a nema a wajensa shine Allah tabaraka wa ta'ala to yana cikin yi mana bayani akan wane ne ubangijin nan da zamu nema a wajensa sai yake cewa al-ghani alladhi yaj'aluna na'taqidu nahnu muslimin al-mu'minin an hashahu tabaraka wa ta'ala an ya'mura ibadahu bis-su'al wa talab wa du'a wa yamna'uhum al-'afiyya wa laysa dhalika min sifatihi ولو تأخرت ولو تأخرت الاستجابة فالعلة وحكمة قد تغيب عن أهذان الداعين أو لنقص في الداعي أو الدعاء وربك يخلق ما يشاء ويختار yake gaya mana cewa shi Allah tabaraka wa ta'ala da zaka rokan nan shine al-ghani alladhi yaj'aluna shine mawadacin nan da ya sanya mana na ataqidu na al muslimin al mu'minin wanda mu musulmai mu'minai za mu kudurta a cikin zuciyarmu cewa an hashahu tabaraka wa ta'ala shi Allah madaukakin sarki ya nisanta a gare shi an ya'mura ibadahu bis su'al ya umarci bayinsa da su roƙe shi wasalaf sannan su nema a wajensa wa du'a su roƙa a wajensa wa yamna'uhum al-afiya sannan kuma ya hana su ya kiya ba su walaysa zalika min sifati wannan baya cikin sifarsa shi Allah tabaraka wa ta'ala walau ta'akhkharat al-istijaba da dai wato amsa zai yi jinkiri fal'illatun to akwai wata akwai wani dalili akwai wani illa da mutum ya aikata ne yasa amsa ne jinkiri ba amsa masa ba wa hikimatun akwai wata hikima kuma tattabibu an ahzani dalil wanda ta buya daga cikin wato tunani shi mai yin roƙo kuma masu roƙo aure naqsin fi dali ko kuma akwai wani tawaya ne daga wajen mai roƙo din awi du'a ko kuma wajen addu'a ta yake sai ka mana arziki cewa Allah tabaraka wa ta'ala na cewa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yastar ubangijinka shine yake halittar abin da ya ga dama sannan ya zabi abin da ya ga dama ga wannan wajen yana mana bayani ya har yanzu akan waye almad'u wanda ake roƙa sai yake shine mawadacin nan wanda saboda wadatarsa ya sanya mana mu musulmai mu muminai mu kudurta a zuciyarmu cewa mu roƙe shi idan muna da bukata shi za mu roƙa sannan kuma Allah tabaraka ta'ala ya nisanta da ya umarci bayinsa su yi roƙo sannan kuma ya hana su wai za ta alaƙi ibadi anni fa inni qarib أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون kaga Allah tabaraka ta'ala yace ya ku bayina ya rasulullah idan suka tambaye ka game da ni ka ga mutum ni ina kusa da su ina amsa kiran mai roƙo idan ya roƙe ni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum idan ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin Allah tabaraka ta'ala yace ya ku bayina ku roƙe ni zan amsa muku kaga saboda ka Allah shi yace a roƙe shi saboda ka Allah ya nisanta ya ce wa bawa ya roƙe shi ya nema a wajensa ya yi addu'a sannan wa yamna wumula kuya sai kuma ya hana ke bara abu zai haka tunda shi yace a roƙe shi a nema a wajensa idan kana da damuwa ka roƙa a wurinsa to idan ka roƙe shi mawadaci ne Allah tabaraka ta'ala zai baka saboda ka hanawa ba sifan Allah bane tabaraka wa ta'ala hanawa ba sifan Allah bane tabaraka wa ta'ala walaysa zalika fi sifati wannan baya cikin sifar Allah ka roke shi hana ka idan ka roke shi zai baka ne baya hanawa shi bayarwa yake to saboda haka yana bayar wannan kuma cikin bayarwan nasa wata kai ka gane cewar ya baka ko kuma ka gane ya hana ka kuma duk ba ka yi da ya baka da ya hana ka duk ya baka ne da ya baka da ya hana ka duk ya baka ne amma watakila kai ne za ka take shi a matsayin cewar hali ne a a ka zama cewa idan ya baka din ka gane ya baka sannan idan ya hana ka ma ka gane ya baka a cikin hali saboda haka hanawa ba cikin sifan Allah ta baraka wa ta'ala shi zan bayan Allah wajen su da a ba su da a hana su duk suna gane an ba su shi zan shekul islami wa sa'adun ladan garin ibrahim ya ga rabbi Allah ma'anu a cikin addu'o'in da yake yi yana cewa Allahumma ij'al ata'a ata'an waj'al al-mana'a ata'an ya ce ya Allah ka sanya in ka bani ya zama ka bani da cewar bayarwa ne sannan in ka hana ni ma ya Allah ka sa wannan hani ma zama bayarwa ne to saboda haka idan Allah ya baka ko ya hana ka ana so ka gane duka bayarwa ne idza kanat al-aqdaru min malik al-mulki fa fi yamin indi ma yusru wa ma yusru shekul islam yace idan dai duka makadir daga wajen Allah suke to a waje na da abin da zai saka dariya da wanda zai saka kuka duk da yi saboda ka da za a bani da za a hana ni duk da yake saboda ka Allah bayarwa yake baya hana ba sai ce walau ta'akhkharat al-istijaba da dai za maka jinkiri ba amsa ba ka roƙa ka nema ka yi addu'a sai ka ba amsa ba to wata kila wata matsala ne a wurin ka akwai wani dalilin da ya sa ba amsa ba akwai wata matsala a wurin ka ne ya jawo ba amsa ba da baka da wannan matsalar wata kila amsa ba kisa ne sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin wani hadisi cewa zaka ga mutum ya daga hannu yana roƙon Allah ya amsa masa amma kuma ba amsa masa ba saboda abincin sa haramun ne abincin sa haramun ne yayi kalace da haramun sai ya za a amsa masa to kaga shi wata illa ne a wajen sa shi ya jawo ba amsa masa ba da bashi da wannan illan da an amsa masa ko kuma yace wata hikima ne wanda Allah ya koye ta a kwakwalwar mai roƙo wata hikima ce wanda Allah tabaraka wata'ala ya koye ta a kokoro mai roƙo zai roƙa amma kuma ya ga kan ba amsa masa ba ba fito da abu biyu an gwada masa sai daga baya sai ya kwambace ma da an bar shi duba amsa masa zuwa doki ne wani wani abu mai goyi ya ce ko kuma a'a wata na ƙasa ne daga wani shi mai roƙon yana da wani na ƙasa a cikin tafiya a cikin Allah tabaraka ta'ala bai je inda ake neman sa ba kuma ya gana ta roƙo sai ga bai samu amsa ba saboda bai amsa kiran cewar shi bawa ne na hakikan da zai roƙa har a amsa masa din ba da saboda haka sai ya ta roƙon bai samu amsa ba yace ko kuma a'a an samu wani na kasu ne an samu wani tauyewa ne a cikin addu'ar da ya yi ya yi addu'ar amma kuma ta zo a wani yanki na tauyewa saboda ka sai ya zama ba amsa ba sai ce mana Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yabqa kuma kidin kan nan ya rasulullah shine yake yake halittar abin da ya ga dama sannan ya zabi abin da ya ga dama a cikin halittar sa yace wa ma ala wajhi al-ardi muslimun yad'u Allah bi da'wati illa ataahu Allah ta'ala iyyaha أو صرف عنه إلى السوء مثلها ما لم يدع بإذن أو قطيعة رحم yace ga hadisi ma na Annabi sallallahu alaihi wasallam da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar da ya gabata ma ala wajhil ard ba wani a bayan kasa muslimun musulmi yad'u Allah bi da'watin wanda zai roki Allah tabaraka wa ta'ala da wani nau'i na roƙo illa atahu Allah ta'ala iyyaha har sai Allah tabaraka ta'ala ya zo masa cikin abun da ya roka aw sarafa anhu min as-su'i misliha ko kuma a kawar masa da mummuna abu batan kwacin abun da ya roka din malam ya da ismin matukar bai yi roƙon nan da sabo ba aw qati aka rashmin ko kuma da yake kunci ba to wannan dai hadisin an karanta shi a baya yana gwada cewa idan ka roki Allah tabaraka ta'ala kana matsayin ka na musulmi haka zalla ma ba kai wani makami ba in dai kai roƙo to sai Allah ya biya maka ko kuma ya kauda wani abu mummuna wanda zai cutar da kai matuƙar a cikin roƙonka ba kai roƙo da laifi ba ko kuma a cikin hanyar roƙonka ba ka aikata zunubi ba sannan kuma kai ke rubuci ba ala ta'lam anna anna ilmal muhit bi kulli shay'in sifatuhu wa anna al-hikmata la tanfaku anhu abadan wa annahu fa'alun lima yurid فلا يجبر ولا يكره وهو الغني الحميد فأظهر طاقتك تسد حتى تهمله وتشكره وهو العلي القدير فلا تستعظم ما بك فتعجز وقد منعك عن ذلك من هو أعرف منك به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم بقوله لا تعجزوا في الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد فإن من تدعوه سميع قدير yake gaya mana da har yanzu a cikin roƙon da za ka yi yace shin baka sani bane baka sani bane alam ta'lam shin baka sani bane anna al-ilm al-muhit cewar ilimi wanda yake wayi komai bi kulli shay'in sibatu sibra Allah ta baraka ta'ala sanin da yake wayi komai sibra Allah ne baka san wannan ba sannan baka sani ba annal hikmata la tanfaku anhu abadan cewar hikimar Allah tabaraka wa ta'ala ba ta warwarewa gare shi har abada komai da ganin hikimar Allah ne sannan baka sani ba cewa wa annahu fa'alu lima yurid shi Allah madaukakin sarki yana aikata abin da ya ga dama ne fala yujbaru ba wanda zai tilasta masa wala yukrahu ba wanda zai saka shi dole wa huwa al-ghaniyyul hamid shi shine mawadaci a godiya fa azhara faqataka sai wato rashin ka ko talaucin ka sai ya bayyana ta suddu wanda shine yake tare ka hatta ta hamadu wa tashkuru har ka kai matsayin da ba za ka iya gode masa ba ba za ka iya nuna cewar ka gode ba ba huwa al-aliyyul kabir Allah tabaraka ta'ala nan shine madaukaki mai iko fala tasta'dhu malika kar abin da yake gare ka na talaucin nan ya sa ka ya girmama a wajenka fa ta'dal sai ka kasa wa kal manaka an zalika an hana ka kai haka man huwa arun minka bihi wanda yake ka sanin Allah tabaraka ta'ala ya hana ka kai haka as-sadiq al-masduq mai gaskiya abu shakkatawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya lantar da sunna da shi kauli da fadin sa la ta'jizu fi du'a kar ku kasa a cikin addu'a kar ku kasa a cikin addu'a fa innahu la yulika ma du'a wa ahad lalle ba ta ba halakan da ko da dai ba mutum da yake addu'a fa inna man tad'uhu sami'un qadir lalle wanda kake roƙon sannan mai ji ne ko mai iko ga wannan wurin yana ƙara mana bayani har yanzu cewa shin baka san cewar Allah ta barka ta'alan da aka ce ka roƙa ba saninsa ya yi hada da komai ba ya kewaye komai ba baka san cewar Allah ta barka ta'ala sifarsa ne al-ilmu ba sani ba sani sifar Allah ne kamar haka kuma sifa ce ba wai ilimi irin namu na kashi su ɗan adam ba a Allah ya san komai tun kafin komai din yanzu za ka zauna a rayuwarka a lokacin da baka san abu ba ai baka san abu ba za a wuce wajen abu lokacin da ka sani to shi Allah tabaraka wa ta'ala ba ai wani lokaci a ce wannan lokacin bai san abu ba ga wani lokaci kuma ya zama ba a shi tun azal dama shi ya san komai ta baraka ba saboda haka ka duk yadda ka roƙa duk yadda ka nema yadda Allah ya maka nan kasancewar dama Allah ya san abu ya san komai tun kafin komai ya faru jin mutum yana gudan mani kafin ya zama tsoka kafin a halin daji ya zama mutum har ya fito Allah ya san duk abin da zai yi a rayuwarsa ya san duk abin da zai same shi saboda haka ka sani Allah yana da dukkan halin da yake saboda Allah ne sani komai sannan kiwar Allah ne tabaraka wa ta'ala wanda ba ta warwarewa har abada ya barka a cikin wani yanayi na matsayi da kake ciki ka roƙa ka roƙa ka nema ka nema har yanzu baka samu ba wani irin nema ne baka yi ba wani irin ba ita shi ne baka yi ba wani irin kaza kaza ne wani irin wani kiwar Allah ne wani hukunci ne Allah da baraka da Allah sai ya barka a haka ya ki ya baka abin da kake neman kai ya gawo bai baka ba to hana kan ko shi bai baka ba ko dai shi ba su ce sannan ka sani shi Allah da baraka da Allah fa'alu lima yurid yana aikata abin da ya yi nufi ba wanda ya ce saka shi ba da ya hana shi abin da ya ga dama zai saboda haka idan ya baka ko ya hana ka haka ya ga shi ne daidai a gare ka abin da yake so ne sai ka gane kenan lokacin da ya hana ka ka gode lokacin da ya baka ma ka gode sannan ba wanda ya sai tilasta shi sannan ba wanda ya sai hana shi ba wanda ya sai tilasta shi ya ce maka lalle lalle sai kai ba wanda ya kuma yin zai yin ya ce ka gani Allah tabaraka wa ta'ala shine mawadacin nan abun godiya saboda ka karar rashin ka ko rikin samun ka ya kare ka ka gagara gode wa Allah tabaraka ta'ala duri yadda baka samu ba ka gode wa Allah a cikin dan abin da ya baka ka gode masa ka sani Allah nan shine mai iko madaukaki mai ikon da babu mai iko da shi saboda ka rashin da ka fada ciki bakka da shi din da kake cikin nan kane girmama a gare ka har ka dawo ka kasa ka ce kai kayi hukun nan har ka gaje su kawai ka daina kar ka zama haka kai ta roƙa kai ta nema a wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah yana sanar duk halin da kake ciki halin da kake ka a ciki to shine zama daidai a gare ka ke za ka taka wannan halin kuma wanda ya fi ka sani kowane hali shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne mai gaskiya abu gaskatawa ya gaya mana cewa mi la ta'jizu fi du'a kar ku kasa a cikin addu'a kar ku kasa a cikin addu'a fa innahu lan yuhlika du'a ahad ba wanda aka halakar da shi lan yuhlika ma du'a ahad babu wani mutum da yake addu'a ya halaka babu shi to a nan abin da ake so ka gane ba ba sai ka daga hankara addu'a ba idan za ka fita ka tafi neman abinci addu'a kake kana roƙon Allah ne baka kuma Allah shi yace wabta gu min fadlillah ka nima daga fadalan Allah saboda ka har yanzu roƙon Allah kake saboda ka ka fita kana nema amma addu'a kake fitanka neman nan shi ma addu'a ne ka tafi makaranta kana neman ilimi ka zauna daki ba da kawai ka kama ka ka ce ya Allah da mun ilimi ya Allah da mun ilimi zai wada ai ba ka zaka bako zaka je makaranta zaka je wajen malami zai koya maka shi ma wannan nauyi ne na nema kuma nauyi ne na addu'a idan Allah ya amsa sai ka samu abu da kake nema idan Allah bai amsa ba Allah kiyaye sai ba za ka samu ba to ashe sai ka yi wani kokari cikin nema to wannan kokarin ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi maka karka gajiya karka gaji kace yanzu shekara na nawa ina zuwa neman ina har yau ba ban da kuɗi ba karka bada ka kai sai ka sa zuciyarka dan Allah kake yi ne ba kake da kake kana Allah zai baka shekara na nawa ina neman ilimin nan na yi makaranta kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza a karka gaji kai kai roƙa kake a wajen Allah ba sai Allah ya baka amma kuma ba zai yi ka kwanta kana kwance ba kai komai ba ka ce Allah baka a'a nan kuma kai ganganci kai ganganci sai ka nema idan ka nema to a cikin neman nan ana so ka nema da Allah tabaraka ta'ala ka gane cewa wannan abin da kake yi dan Allah kake a wajen Allah kake nema ba a wajen kowa ba idan kana yi to Allah ba zai halakar da kai Allah ba zai halakar da kai ba Allah zai baka abin da kake nema ka shi wanda kake roƙa wanda kake roƙan nan yana ji sannan kuma yana da iko saboda haka in ka roƙe shi zai biya maka bukatar ka sai yake ga mana cewa fala tadullah wa qad dabat anka qudratuhu al-mutlaqa ala kulli shay wa huwa al-hayy al-qayyum alladhi lam yaghib an ahad illa halaka huwa aqrab ilayhi min habl al-warid minhu فقد قرر ذلك في تنزيله الأكيد فقال عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ولا يخفى على أحد أن من قطع عنه حبل الوريد يموت فلا تدعو ولا تسأل أحدا غير الله إنه هو الله إنه هو الله لا إله إلا هو yake gaya mana har yanzu dai a cikin rogo a cikin nema da shi yace idza qalibta matalaban adimta fa dhayruhu yadri wa ma daraita yarfa'u ma yadurru fan minhu la tantahi man ilaha la tusala yake gaya mana cewa har yanzu a cikin neman nan a wajen Allah zaka ne sai yake gaba cewa falatullah karka roki Allah wa qad dabat anka qudratul mutlaqa kuma bayan ikon Allah cikakken iko din nan na Allah tabaraka ta'ala ya buya a gare ka ala kulli shay akan komai ka sani wa huwa al-hayy shine rayaye al-qayyum tsayi alladhi lam yaghib an ahadin illa halaka wanda da zai bace wa wani to zai halaka huwa aqrabu ilayhi min hablil warid shine wanda yake kusa da kai fiye da igiyoyin da suke jikin wuyanka wanda su ne ake jin jan yaron da wanda in babu su in aka yanke su babu rayuwa faƙar ƙarar zalika fi tanzilin hakim lalle hakika Allah tabaraka ta'ala ya tabbatar da haka a cikin abin da ya saukar na hikima shine alqur'ani mai girma faqala azza wa jalla sai ya faɗa mana bikin sarki yake cewa wa nahanu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah tabaraka wa ta'ala ya fi kusa da ku ya fi kusa da kai akan igiyoyin da suke rike ka na wuyanka na rayuwarka wala fara hadin baya buya ga kowa annan makaza anhu hablul warid ya mutu cewa duk wanda aka yanke masa waɗannan igiyoyin nasa waɗannan jijiyoyin nasa na wuyansa zai mutu fala tadu saboda haka karka roƙa wala tas'al ahadan ghayra Allah karka roƙi wani sai Allah tabaraka wa ta'ala innahu huwa Allah shi ba shine Allah ubangijinka innahu huwa Allah shi ba shine Allah ubangijinka la ilaha illallah babu wani ubangiji sai shi to anan yana ƙara gaya mana dai wanda za mu roƙa waye za mu roƙa yake gaya mana har yanzu shine Allah tabaraka ta'ala shi roƙonka kamar da muka faɗa roƙon Allah da za ka yi ko ni ma da za ka yi a wajen Allah yana tabbatuwa ne da yanayin kai din wane ne me ka dauki Allah ya Allah ya aure ka matsayin da ka dauki Allah ka dora shi matsayin abin da Allah zai maka saboda haka kar ka zo kana roƙon Allah amma kuma ya zama ba haka ba yace kar ka roƙi Allah alhali Allah kuma ya buya maka a cikin ikon sannan kana roƙon Allah amma ikon Allah ya buya ma ya buya maka ya kamata ka gane cewa Allah tabaraka ta'ala shine mai iko a cikin komai inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ne mai iko a cikin komai saboda haka sai ka roƙe shi amma ka zo kana roƙon Allah kana da bukata mun riga mun yi bayanin roƙon ko ba wata kare da hannu kana zuwa ba duk abin da za ka yi roƙo ba ya zuwa da roƙo ba wannan wani wani nau'i ne na roƙo addu'a amma in za ka fita ka tafi kwanar ka roƙo kake in za ka fita ka tafi kasuwan ka roƙo kake in za ka fita ka je neman ilimi roƙo kake duk abin da za ka fita ka yi kana roƙo ne roƙo kake waye ne ya amsa Allah tabaraka wa ta'ala in ya amsa sai abu ya samu in bai amsa ba sai ka dawo masa baka samu komai ba to shi ne ke gaya maka yana so ya gyara tafsirin idan za ka roƙa kar ka je kana roƙon nan ko kana neman nan amma ka manta ka ɓace kana ji a ranka cewar ba Allah ne mai iko ka ji Allah ne mai iko mai bayarwa cikin ikon sai baka ta abin da kake yi amma yanzu ba mamaki bane ka fita neman kuɗi har ka je ka ka samu wani ya baka kudin neman kudin ya yi ka fara nema har ka fara samun kudin har kudaden su taru baka taba ji a ranka cewar Allah ne baka baka taba ji ba kai wani kai wani an tuni kike ne yadda ya tsaya wallahi da babu wani da har yanzu kan abu na bai ruwa amma haka ya darjaye kai wani wani ba zan manta da shi ba ai wani tuni na ne ai ya tabbata ai kaza kaza kaza sai ka ajiye wani ne ya yi wani ne ya maka ba Allah ne ba baka taba cewa kai alhamdulillah kasuwan nan tana kawo na gode wa Allah baka wannan ai fa nan saboda irin yadda muka yi dabarun da muka yi nan dama mun samu masu tunani da yawa an zauna da su an ga cewa ga hanyoyin da ya kamata a bi kuma an bi kaga an samu riba da yawa fiye da riban da ake samu saboda haka waɗannan wanda suka ba ka shawarwari su ne kaga babu ikon Allah ikon mutane da ke zama to saboda haka a nan ba su da irin wannan roƙo ko kuma a kana neman ilimi ne malama ne ya dage kai ma ka dage da zuwa kana ta yi kana ta yi ka bar garin ku abin da zai faru yanzu tun da yaji ya kare ba abin da zai faru yanzu kenan ka tashi ka bar gidan ku ka bar iyalanka ka tafi can makaranta ka je ka zauna kana zaune abunka ko ka zo neman karatu kana ta yi kana ta yi a zuwa jarabawa ka daddake ka hana zuwa ka bacci ka ta mene ne ka yi jarabawa ka zo ne fito kashi kana ganin an manna result din nan an cewa result ya fito kowa ya duba na ka duba ka yi ka samu ka ci abin da kake nada sai ka ce a shi kenan haba ai yadda na dage ba nan nan damu yadda na dage na fito da result din nan zai zama yadda ya zama yadda na dage na na farko din nan dole zai zama haka ai na na na daddage na yi kaza gaskiya ne ka dage gaskiya ne ma ko a gaskiya ne ka dage da baka dage ba da dole bai zama haka ba amma kar ya zama iya abin da yake kushiyar ka dage wa kai shi Allah idan kake kai ne me yi sai ya baka wuri kai a gani zai yi zai yi zai yi saboda haka ya zama kana shuhudin Allah tabaraka ta'ala a cikin abin da kai kai haka ne dan Allah ne ce kai ka tashi ka nema ba kwanciya za ka yi ba saboda haka kowane jami'i ana so ka motsa idan kana nema ka nema din ka nema din nan ma Allah ne yayi kar ka fanda kuma ka ce a to ai shi kenan ni ne zan tunda haka ne ai Allah inna Allah la kulli shay'in qadir saboda haka kawai Allah ne mai iko saboda haka ni yanzu zan je makarantar nan amma dai in naje zuwa lakar ina ba ba su sayo zan ina zuwa kowane lafiya ba jaraba wannan ma dai in naje me ne Allah ne mai yi ko Allah ya rubuta ya rubuta zuwa kuma da same ni kawai sai an bani kawai nan da rubuta kawai tashi ne to yanzu kuma halin da kaina ai ai riga an gama an gama ai duk abin da zai same ni zai same ni saboda haka me zan yi kawai ai ba zai na yi wani abu ba kawai sai ka waje haka sai baka yi kokari ba sai baka ci ba ko sai baka samu biyan bukata ba abin da kake yawa bai samu ba to a nan kuma ka ga ba za ka ce wai a ai an ce Allah yana da iko amma haka ka gane Allah na da iko ikon san ne ma sa ka tashi kai ka gane wannan kar ka gane yanzu ka tashi kana kokari cikin neman kuɗinka ko kana kokari cikin neman ilimin ka ka ce kokarin ka ne ba wani kokarin ka nan ma Allah ne ya sa cikin ikon sa ne ya sa sai ka tashi sannan ya ce وهو الحي القيوم الله shine rayuwar nan kuma qayyum ne duk wani wanda kake tsammani rayuwa ne ko kake tsammani tsayayye ne tsammani kake amma alhayyu alqayyum Allah Allah shine rayuwa rayuwar da babu mutuwa a cikin ta shine tsayayye tsayayyen da babu kasawa a ciki Allah tabaraka wa ta'ala kenan saboda haka ka nema a wajensa ka nemi maka amma duk wanda kake tsammani yana maka ko yana baka ko yana iya ba magana kuke yi da shi kawai ba raye bane wata zai zama macece ba tsayayye bane wata zai zama mai kasawa yana nan din bai mutu ba ayyewa ne ba zan iya ba ne da suka ba zan iya babu karfi a jikina da da kan mun yi kaza sai na tuno da wai da sun yi kaza yanzu ya wuce shi kenan ba zai iya ba to Allah tabaraka ta'ala bashi da lokacin da zaka ce masa da ne yanzu ba zai iya ba babu kowane lokaci Allah tabaraka ta'ala zai maka yace Allah da ake so ka roƙa mun kana da bukatar nan ko kana da damuwoyinka ko kana nema ka roƙe shi shine alladhi lam yafib an abdullah shine wanda bai taɓa buya wa wani mutum ba ko a wata halitta ba sai halitta ta halaka Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da halittunsa idan ya zama ga halitta babu Allah tabaraka wa ta'ala tare da halitta to babu halitta ke babu halitta kowace halitta da Allah zai buya mata to shi kenan babu ita babu wannan halitta ashe ba zai buya maka ba to yadda Allah bai buya maka din nan ba ake so ka gane kana tare da Allah tabaraka wa ta'ala amma Allah yana tare da kai bai buya gare ka ba kai kuma ka buya wala kai ka buya sai baka gani ba kana gani ba ka ba ka tare sai ga abin da ka ga dama Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da mutunta a cikin da su shi yasa malaman tauhidi suka ajiye mana cewa mu yadda cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da mu a cikin da muke wannan shine baka mai da Allah jiki ba hankalinka a kwance ka samu nutsuwa amma in kace a'a ai Allah kam yana wani wuri kai ma kana wani wuri kun raba wurare da kai da shi to a nan za a samu matsala saboda ma'ana baya tare da kai tunda ba tare da kai sai da abin da salama kuma Allah ya ce ma kun da bai ni bautar wuya ba muna nan kaga ba ma wannan magana yake so ya mana nan ba yana ga maka cewa din halitta da ka gani to Allah tabaraka wataala yana tare shi ka in ba tare da ba za ka zauna ba ne ko bi shi ko molan mu shi ku shakka su ku ce radiyallahu anhu amma sai irin wannan magana a irin wannan magana yake cewa wai idan aka ce Allah na ko ina wani sai ya ce maka a'udhu billahi Allah na ko ina kuma ya za ka wadata har cikin yadda har cikin yadda Allah shi yake cewa to a cikin yadda mene ne ai akwai kuki a shadda akwai ne ba shadda kai kai ka shadda ka hadice su ko kuma ilimin Allah ne hadice su a ciki ko babu ko babu zuwa cikin yadda akwai su to in kace Allah yana wani wuri amma ilimin sa ne yake yawo to ilimin san ne kashin san kenan ya da ciwo da lamu sai wahala zaka ja ka yarda kawai kana tare da Allah subhanahu wa ta'ala sai ka zama bawan Allah da gaske shi ke cewa ya ba da misali ya ce wai kamar ka samu mutum ne bayan gari a ƙasa abin ya ga sai a samu toci mai haske sai a haska bayan gari nan da ya yi hasken yana jikin bayan gari ko baya jiki yana jiki ko baya jiki yana jiki amma ya daga toci za a gani a jiki ba gani ba kenan baya baya jikin toci ko amma ya ka haska shi kan yana jikin bayan gari ne amma ko bai taɓa tocin ba shi yake bara haka rabbi Allah ba to saboda haka gane Allah tabaraka wa ta'ala na da mai tauhidi ne yace Allah madaukakin sarki yana kusa da kai kusancin da ya wuce jijiyoyin da suke jikin wayan kanka ya wuce jijiyoyin da suke jikin wayan kanka kuma Allah ya tabbatar da haka cikin littafinsa alqur'ani mai girma Allah tabaraka wa ta'ala yace wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah yana kusa da kai fiye da fiye da jijiyoyin da su ne suka rike wuyan karna wanda an yanka su babu rayuwa a wajen Allah yana kusa da kai fiye da wannan sai a ce da ilimin zane da ilimin zane a hakan ba Allah yana kusa da kai kawai ka yarda ka huta yana tare da kai sannan sai ya ce Allah tabaraka wata'ala ba zai buye wa wani abu ba na daga halittarsa a ce Allah tabaraka wata'ala ya yanke daga jijiyoyin nan kusancinsa bai kai na jijiyoyi ba ya ce wani abu su ya mutu duk halittar Allah da Allah da zai rabu da ita to babu halittar za ta kare ba za a rasa ashe yadda kake tare da Allah na kake tarayya tare da shi makiyar Allah da barka Allah tana tare da kai Allah ya tare da kai a cikin komai ina za ka je ka tambayi wani ina za ka je ka tambayi wani yace saboda haka kar ka tambaya kar ka roka sai Allah ta barka kar ka roki wani sai Allah innahu huwa Allah shi ne mabuwayin kanka shi ne mabuwayin kanka shi ne mabuwayin kanka babu abu da gaskiya sai shi shi kadan sa saboda ka shi za ka roka sai kawo mana wata addu'a wanda ita ita ma a cikin ta akwai abubuwan da yake cewa ilahi كم أوليتني من نعمك وجودك وكرمك وعلائك وكم أعطيتني من موجبات عذابك وإيقابك ومهنك وبلائك فإنه لا يؤذي الخير غيرك ولا ينفع الشر ويكي معارف السوء سواك أنت ربي ورب كل شيء فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة والشهادة العلي الكبير المتعال sai kasma wannan magana akan cewa ya ubangiji ne yake cewa ilahi ya ubangiji na kam aulaita ni min ni'amika da yawa abubuwan da ka ba ni ka jibbintar min da su na ni'imominka wa judika da irin kyaututtukan da ka mini wa karamika da irin karamcin da ka mini wa ala'ika da ni'imomin da ka mini wa kam kuma da yawa a faita ne ka warkar da ni min mujibati azalika da wato wajibi na azabobin da ka shida za ka mini ka yafi mun baka ba wa iqabika da umumin tawhidika da wahalolin da zaka sani a ciki wa bala'ika da bala'o'in da zaka yi sani a ciki fa innahu la yuqi la yuqi khaira khaira ghaira babu ibada alheri sai kai wala tu sharra wa yaki ma'arika sufi siwa ba wanda zai tare sharri ya hana mutum ya fada a cikin wato halaka na mummunan abu sai kai an rabbi kai ne ubangiji na wa rabbu kulli shay kai ne ubangiji komai fadil samawati wal kai kake tsirisan mai da karsai alim da gaibi wa shahadati kai ne kake sanin abin da yake boye da wanda yake bayyane al aliyyul kabir kai ne mataimaki mai girma al-muta'al mai girma anan ya kawo wani addu'a da idan mutum yana yi inda ga zuciyarsa ta bido ya zama yana faɗin waɗannan addu'o'i zuwa abin da ake nema ke addu'a tana cewa ya ubangiji na da yawa ka mini ka jibinci lamarina daga cikin imominka ka mini imomi da yawa sannan ka bani abubuwa da yawa ka min karamci da yawa amma ban gane ba sannan da yawa ya Allah ka ka ka yafe min na yi laifi wanda na cancanci a mini azaba a mini hukuma amma ba mun ba sai a rubuta ni a bari mutum ya aikata laifuka wanda ya kamata azabtar da shi amma ba maka ba sai a bashi sannan sai ya ce ya Allah tabaraka wa ta'ala wahaloli ka ga nawa sai ka samu tun a wahala ko ba wanda ya sai da shi sai kai ai wahalar ma idan Allah ya zama kai ta jarabawa ce zai jarrabe ka ne ta ya ga za ka yi sai Allah ya sanya mutum a cikin wahala amma da Allah kowa to ne sai idan Allah sanya shi a wahala ya rasa Allah ba wani kam idan ya bada cikin wahala ba ya rasa Allah ba sai na gani wasu mutane da suka kai yawa ana ba yake sama yi wa Allah sunansa ba ka biyu sunansa ba ya biyu zuwa abin da aka masa ba ruwansa ba zai damuwa ko ba wa Allah ne sosai amma mutane da suka rage shi ne kawai ya zama ya fara jirewa me zai faru wata rana ya fita ya je aiki a jeji a banarsa ya ɗebo karansa kara mai yawa ya ɗebo a kansa yana tafiya ya gudun gida ya gudun sowa wani ya zo ta baya da wukarsa ya tsinka kara ya ɗebo shi da mai guda a kayi wani ya zo ta baya sai ya ta kawai sai karan yawa sai tarar kawai ya bashi sai ce kai alhamdulillah damar na gaji wallahi ta hukunta shi kawai sai ya bashi kaga a cikin wannan yanayin bai ga laifin mutumin ba har yanzu kamar kai ne kana nema abu bukatar ta bi ta zo za ta biya kenan kawai wani sai ya ruza ku kuma baka gani ba har yanzu hanya kuwa kaga sai an tsaye amma ya lokacin sai ce ka alhamdulillah wallahi da na gaji kawai sai shiga gida musa bai sake ma wata ce ba mutane suka ce kai kai kai lalle wannan ba to idan abu ya same ka na wahala ka gane Allah ne ba ka wahala ba wani bane Allah ne ya samu ka jarabawa zai jarabe ka sannan idan Allah ya dama sai aiko maka bala'i ka kulla ya warware ka kulla ya warware abun ya ki yiwa yau baka lafiya gobe ɗayan ka wasu lafiya jibi iyalan ka wasu lafiya ga kullum haka dai ka gama da rashin lafiyar su wani abu babu ya sake fitowa an gama da wancan wani abu ya a'a sai ka fara a'a ko sai ka fara cewa a'a jarrabawa ce Allah take jarrabar ka saboda haka idan aka jarrabe ka sai ka gane da daga Allah ne tabaraka wa ta'ala kar ka dora mutane su bayan Allah idan ka zo kace kai bawan Allah ne tambayar da za ku maka ce cewa za ku yi aina da bala'a to me bala'in ka wace jarrabawa ma aka maka kaza bawan Allah an jarrabe ka kamar kaza sai aka maka to idan suka ji irin nau'in bala'in da aka maka to zai ce a lalle ka iya jure wannan jarrabawa eh to lalle ka zama bawan Allah saboda haka ashaddu bala'an al'anbiya summal auliya summal amsal fal amsal wanda aka bi ba su bala'i aka bi aka bi jarraba aka bi jarraba su annabawan Allah annabawan sannan da waliyan Allah sannan da waɗanda suka ce za su yi irin layin su su ma ta fi jarraba ba za ka zama bawan Allah haka kawai kana zaune kawai kana kuma cin gaba a rufe ma kawai haka kawai sai ka zama na Allah a rufe sai an jarraba ka an kama ka nau'uka na jarrabawa ka cin gima sai ke cewa ya Allah na gode maka irin yafe wanda ka mini na irin waɗannan abubuwa sannan yake ba mai ba ka alheri sai Allah ka baraka ta Allah ne zai baka duk abin da ka samu Allah ne baka sannan ba wanda zai kiyaye maka sharri sai Allah ka baraka ta in Allah bai kiyaye maka ba duk kokarin wani ya kiyaye maka ba zai faru ba kalima wajen Allah ya ce ya ubangiji na kai ne ubangiji na kuma kai ne ubangijin komai da komai kai kake yi sammai da kasai kai kake sane da abun da ya koya da wanda ya bayyana duk Allah ya sani kai ne madaukaki mai girma saboda kai dan za a roƙa a wuce shi to a takaice dai wannan shine bayanin da ya mana akan wane ne za mu roƙa Allah tabaraka ta'ala shine ubangiji da za mu roƙa darasin da muke so mu gane a shi ne duk halin da ka shiga kar yana mutum da kai Allah tabaraka a cikin kowane hali ka roki Allah a cikin kowane hali duk abin da ya same ka ka tabbatar daga Allah ne tabaraka saboda kuma shi yake ga muka cewa idza qalibta maglaban alinta fa bayruhu yadri wa ma darayta yadhu ma yakun rufan minhu la tantahi man ilahana mutafla idan ka nemi abin ne ba ka rasa to ka sani Allah shi ya san cutar wannan abin kai baka sani ba Allah tabaraka ta'ala yana tunkuda abin da zai cutar da kai saboda tunzawa a gare shi kar ka tuni Allah tabaraka ta'ala balle ka tabi to saboda haka wannan abubuwa guda uku su muka lissafa yanzu addani mai roƙo da kuma al-maqlab abin da zaka roƙa da kuma al-mad'u wanda zaka roƙa to abu na gaba da zamu shiga shine addu'a addu'a da zaka yi yaya ake a nema me za ka faɗa in kana nema wajen Allah nauyin addu'a wani yin addu'a za ka zama Allah ya amsa maka wani ke tana ta addu'a Allah bai amsa ba to insha Allah idan ka biyo mu cikin karatu za ka ji irin addu'a da za ka yi da salon yadda za ka yi ka roƙi Allah har Allah ya ji ya amsa maka Allah ya amsa mana a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ganar da mu abin da shi mu yake so mu gane a cikin waɗannan baituka masu albarka a lokacin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da mu'jizarsa a lokacin shehu tijjani da karamarsa a lokacin shehu ibrahim da faidarsa a lokacin alqur'ani da ayoyinsa allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih ma ulil wal khatim lima sabaq nafi al-haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa mizani al-azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم